بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, yammacin ranar asabar wanda shine yammacin talatin ga watan shawwal shekara ta hudu, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin ga watan mayu na shekarar miladiya ta uku, wannan shine darasi na biyu, cikin darsa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az-Zur'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da al'adunsa da dabi'arsa da bayani akan yadda yake gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin zadul ma'adi daga wato a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da tafansa nesa da kowa daga cikin makusantarsa Allah ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba muna bibiyan al-imam ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana tarihin wato tawagogin al'ummomi da ƙabilu daban-daban waɗanda suka taho ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kawo mashi cappa ko suka bodin su labarin musulunci su musulunta musamman a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa musamman bayan yaƙoƙin da aka yi irin fatu makka da tabuka da kuma wato ƙwa'ifa za mu tashi inda malam ya ce faslun fi ƙudumi wafdi dausin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qabla zalika bi khaybara yace wannan fasali zai mana bayani akan tarihin zuwan tawaga yan wakilcin kabilar Daus ita ce kabilar su Abu Huraira mutanen kasar Yaman ne su ma waɗanda suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wannan lokacin kafin wato abubuwan da suka gabata a Khaybara qala ibn ishaqa wa kana tufail ibn amr ad-dausi ne wannan ba ad-dusi ba ad-dausi wani ya an buga da damma amma dausi yuhaddithu annahu kadima makkata tufail ibn amr ad-dausi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu dai daga cikin manyan sahabbai kuma dattawa a cikin wannan kabila ta daus yana bada labarin cewa tun da can tun kafin hijira ya zo makka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biha a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana zaune a makka famasha ilaihi rijalun min quraish wasu mazaje daga cikin quraishawa nan da nan sai suka yi marmaza suka je masaukin sa suka same shi wa kana tufailu rajulan sharifan sha'iran labiban ya kasance mutum ne wanda yake mai daraja madaukaki a cikin mutanansa ko mawaki wanda yake mai hankali da zurfin tunani qalu lahu waɗannan shawa suka ce masa innaka qadimta biladana kaga dai ka zo garinmu wa inna hadha ar-rajula wa huwa allazi baina azhurina farraqa jama'atana wa shattata amrana suka ce ka zo mana a wani lokaci da muke fama da wata matsala wani bala'i ya kunno mana wannan mutumin wai suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mishi wato zance na rashin daraja annabi ya fi karfin haka alaihi salatu wassalam suka ce kaga yanda ya raba kan al'umman mu washattata amrana ya rikirkita mana al'amari wa inna ma qawluhu kasihir suka ce kuma zancen nashi zance ne mai kama zuciya wai qur'ani suke wa wannan ta'biri yufarriqu bainal mar'i wa ibnihi zance ne mai raba tsakanin mutum da ɗansa wa bainal mar'i wa akhihi da tsakanin mutum da ɗan uwansa wa bainar mar'i wa zawjihi to haka yazo a cikin wannan nuska amma yadda yake asali wa bainar rajuli wa zawjihi da tsakanin miji da matarsa wa inna ma nakhsha alayka wa ala qaumika ma qad halla alayna suka ce wai mu muna tsoratan maka karka ji maganar sa ka shiga irin addinin sa kaga ka dauki fituna za ka kai wa mutanen ku irin dai da kasan yan bid'a suna yi da batattu kullun haka suke fala tukallimhu da haka suka ce kar kai magana da shi la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi kenan ko kar ka sake ka ji maginsa maganarsa wala tasma minhu kar ka saurare shi maganin shi kawai kar ka ji abin da yake fada qala tufail yace fa wallahi na rantse da Allah ma zalubi hatta jitama'tu ala alla asma'a minhu shay'an basu gushe ba suna bani baki suna tsorata ni suna nuna mini cewa su suka san matsalar da ake ciki kan na sake na shiga yace har sai da na yanke hukuncin cewa na yadda ba zan ji komai daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wala ukallimahu kuma ba zan magana da shi ba hatta hashautu fi udhnayya fi udhni fi udhnayya hina gadautu ila almasjidi kursufan farakan min an yablugani shay'un min qawli yace karshe ma sai na samu auduga shine kursufan auduga mai laushi na toshe kunnuwa na ya sa a cikin kunnen shi ya toshe ya ce ina don guje makar ma koda da tsautsayi kan na ga abin da yake faɗi na yadda ba zan je gun shi ba kuma na ma ƙara cewa ko da tsautsayi ban so in ji wata kalma daga bakinsa ta shiga kunne na ya ce faga dautu ilal masjid sai na tashi na tafi masallacin a harami fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli inda al-ka'aba sai na tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana tsayuwar sallah a Ka'aba fa qumtu qariban minhu nima na tsaya kusa da shi fa aballahu illa an yusmi'ani ba'da qawli Allah bai nuface su da su ci nasara a kaina ba Allah ya nufa cewa sai na ji wani zance daga zancensa saboda Allah ya riga ya kaddara min shari'a sai Allah ya nuface shi ba da nufi ba yace fa sami'tu kalaman hasanan sai na ji zance mai daɗi dama Allah annabi na shawo inna ahsanal hadisi kalamullah mafi daɗin zance shine zancen Allah subhanahu wataala fa qultu fi nafsi na ji maganar mai daɗi sai na ce wa sakala ummiya yace kai rufailu uwarka tayi asara haihuwarka ka kwafsa wa kanka kai shirme kai ko wani irin mara tunani ne wallahi inni rajulun labibun sha'ir sai dawo cikin haikinsa yace ni dinnan mawaki ne da hankalina da tunanina ma ya fa alayyar hasanu min alƙabe da ɗai zance baya rikice min in kasa gane wanne ne mai kyansa wanne ne mummunansa fa ma yamna'uni an asma'a min hadha ar-rajuli ma yaqul yace asaran me zan yi laifin me zan yi me zai hana in ji zancen wannan mutumi fa in kana ma yaqulu hasanan qabiltu in magana sa mai kyau ce in karba wa in kana qabihan taraktu in ba mai kyau bace in watsi da ita dan me zan ji magana wasu ni bazan auna da hankali na ba qala famakathu hatta sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila baiti tunda ya musu alƙawari kuma bai so su ga abin da ya saba wa alƙawarin su a lokacin sai bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba sai ne muri ya zauna yana ta watching din tasarrufat duka movements na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalai annabi alaihi salatu wasallam ya gama duk abin da zai yi ya tashi ya koma gidansa yace fatabi'tuhu sai na busawunsa hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gidan shi kawai ma sai na shiga da bishi fa qultu ya muhammad nace kai wane ikira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gayen sunansa lokacin bai musulunta ba yace inna qaumaka qad qalu li kaza wa kaza ce ai an ce kaza mutananka sun ce kaza ma sun ce kaza ma'ana yadda zance ya saba dama duk abin da ka faɗa akan wani na sharri ko gulma mai wa'azi ko wani shugaba ko wane ne sai magana ta zagaya ta zagaya hata da rakunan shi saka san da abin da aka faɗa ka dinga lissafa abin da ba za ka ji kunya bane in an ce ka faɗa ka gani sun faɗa the next thing kuma kawai yazo ya ce ai an ce kaza an ce ma kana kaza kai kaza fa wallahi ma barihu yukhawifuni amraka hatta sadattu udhni bi kursufin yace na rantse maka da Allah ba su gushe ba suna tsoratar da ni al'amarinka hasirin toshe kunne na da auduga likaila li alla asma'a qaulaka dan kar in ji zancenka thumma aba Allahu illa an yusmi'ani sai Allah kuma bai yadda ba bai kaddarta haka ba sai da Allah ya sa naji fasami'tu qaulan hasanan naji zance mai dadi in kaga nan da cewa su tsofali da cikin waɗanda sun yadda da Allah sun yadda akwai Allah dama galibi shirka su shirka ce a cikin babi na uluhiyya wajen bauta Allah ba shirka ce a cikin babi na rububiyya ba sun yadda akwai Allah yana kaddara da sauransu yace fa'arid alayya amraka ina neman da ka bujiro min da al'amarinka ina so in ji daga bakinka fa'arada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islama nan da nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya masa bayanin musulunci shine kashe da Allah shine daya mahalicci kuma ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma zaka tsaye da sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka yi kaza ko da yake lokacin wasu sharwayin ba tabbatar da su ba a takeice dai muna kwatantawa ne yace watala alayya alqur'ana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana wani sashi na alqur'ani fala wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana min yace na rantsi da Allah tunda nake ban taba jin zancen da yake alqur'ani dadi ba wala amran a'dala minhu ban taɓa jin wani karatu da ya kai shi adalci ba fa aslamtu nan take sai ya musulunta ya shiga cikin ashabiqu nakin wa shahidtu shahadatal haqq na faɗi kalmar shahada ta gaskiya wa qultu ya nabiyallah daga nan kaga ya canza yadda yake addressin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ya annabin Allah inni inni mur'un muta'un fi qaumi ni mutun ne wanda ake mini biyayya a cikin al'ummata wato yanzu har zai fara yi wa addinin musulunci hidima haka sahabbai suke da zarar sun musulunta za su fito wani gudunmawa za su ba addinin ba wai wace gudunmawa za a ba su yanzu mutum ya musulunta so yake a tara mai kaya a bashi a samu mai aiki a samu mishi wurin kwana a dinga bashi kuɗin kashewa kullum ba ka bai wai ya sake yin ridda a yi ta lallashin shi kamar wani jinjiri to kaga shi sai waye ni ana jin magana ta ni mutum ne da ake jin magana ta a cikin al'ummata wa inni raji'un ilaihim fada'ihim ila al-islam zan koma wajen su da na koma zan fara wa'azi ina kiran su zuwa ga musulunci fad'ullaha an yaj'ala li ayatan ina neman ka roƙa mana Allah ya bani wata alama da za a gane gaskiya ne abinda na kawo shi wata wata karama kenan takunu audan li alaihim fima ad'uhum ilayhi wata ta taimaka mana a cikin kiransu da zan yi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ja'al lahu aya ya Allah ka sawa wannan bawa naka wata alama da za a gane gaskiyarsa qala fa kharajtu ila qaumi hatta idha kuntu bi thaniyatin tutli'ni ala al-hadid yace sai na kama hanya zan koma garin mu hadda na kai kan wata hanya wacce da zaran irin a ce wato kwana ta ƙarshe wadda kana kwana zaka fara hango gari nayi kusa da garin yace waka a nurun baina ainiya mislal misbahi sai naga wani haske ya fito a goshina kamar fitila yace qultu sai nace allahumma fi ghairi waje ya allah ka canza hasken nan shine alamar ka canza shi daga goshina zuwa wani waje daban inni akhsha an yadhunnu annaha mathula haka kikanta shi mathula ina tsoron kar su dauka wata ukuba ce a fuskata saboda na kafircewa gunki saboda suna da wannan itikadin cewa idan mutum yawa gunki bara'a wani abu na iya faruwa da shi don su ga haske a goshin shi sai su dauka wata kuturta ce ko wani mele ne fito mishi duk da haka kaga ba a ci maburin da ake nema ba yace waqati wajhi li firaqi dinahum saboda na rabu da addinin su qala fatahawwala sai naga hasken ya juye ya bar kan goshina fawaka a fi ra'asi sauti sai ya dawo jikin bulalar da nake dukan raƙumata ko goɗiyata kalƙindilil mu'allak kamar wani ɗan kyandir haka da aka manna bulalar sai ta zama take yin haske wa ana an habitu ilaihim min athaniya a lokacin ina gangarawa daga wannan tudu hatta ji'tuhum har na isa garinmu wa asbahtu fihim na wayi gari a cikin garin falamma nazaltu da na yada zango na isa gida a tani abi babana shi ya fara zuwa wajena wa kana shaykhan kabiran dattijo ne mai shekaru fa qultu ilayka anni ya aba haka yake a cikin asalin nuskar baya abati baya aba ana cewa haka da ha'us sakat sai na ce mishi baba ka matsa ka bani waje falasta minni walastu minka ni yanzu ba irin ka bane kai ba iri na bane qala walima ya bunayya yace a ɗana ne ya faru ƙultu kada aslamtu da ce na musulunta da haka yanzu babu dangantaka tsakaina da kafirai wata ba'atu dina muhammadin na ba addinin da kuke cewa addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala ya bunayya fadini dinuka dan ya baban yace ai ba matsala wa dana duk addinin da ka shiga ni ma shi zan yi dan haka a bani kalma kawai qala fa qultu idhhab fagtasil sai na ce ma dattijan to je ka kai wanka ana so dama mutum zai musulunta ya fara yin wanka a bashi umarni yayi wanka kaman wankan janaba duk abin da ya saukare ya wanke jikinsa wa tahhir thiyabaka ka wanke tufafinka thumma ta'ala hatta u'allimaka ma alimtu ka zo in gaya maka abin da aka gaya min na shiga musulunci qala fa dhahaba faktasala sai je wanka wa tahara thiyabahu yayi sukula thumma jaa sannan ya dawo fa aratu alaihi islama fa aslama na mushtai musulunci ya musulunta thumma atatni sahibati yace mai daki na ita ma ta zo gare ni fa qultu laha sai na ce mata inji tufailu ilayki anni matsaki ban waje falastu minki wala walasti minni ba ni baki qalat lima bi abi anta wa ummi me yasa kace haka ina baka fansar iyayena qultu firaqul islami wa baini baini wa faraqal islamu baini wa bainaki nace miki nace mata ai musulunci ya raba tsakanina da auren kafira mushrika aslamtu wa taba'atu dina muhammadin na musulunta na ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat fadini dinuka ita ma tace duk addinin da kake ni shi ma shi zan yi qala qultu sai na ce mata fadhhabi fagtasili fa fa'alat je ki wanka sai ko ta je tayi thumma ja'at fa aradtu alaiha al-islama fa aslamat sai ta je sai na dawo sai na ga mata musulunci ta dawo aka ga mata musulunci ta musulunta thumma da'awtu dawsan ila al-islami fa abta'u alayya tufailu yace daga nan kuma na fara wa'azi kwararo kwararo anguwa anguwa gida gida ina kiran kabilan mu ta daus zuwa ga musulunci da su kuma suna ta jan kafa suna ta jan kafa ba su so su musulunta sai ya fushi da aka sai sake hawa abun hawan shi sai ya dawo madina fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah naje nace ya manzo Allah innahu qad ghalabani ala dawsil zina yace mutane na abin da hana su musulunta shine mazinata ne duk wanda yaji an ce musulunci ya haramta zina sai ya ja kafa bai so ya shiga saboda shi ya saba da dadaro to fad'ullah alaihi yace ina roƙonka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka musu addu'a ta bala'i kai addu'a Allah ya darkake su faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi masu albarka yace Allahumma hdi dausan kafa uku ya fada Allah ka shetar da dausawa Allah ka shetar da su Allah ka shetar da su wannan lafazin yana da shahidi a cikin hadisin Abu Hurairah wanda ke cikin Bukhari Abu Hurairah ya bada labari cewa an zo bayan an kai musu da musulunci aka dawo aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama inna dausan qad halakat asat wa abat fad'ullah alaihi dausawa sun halaka sun bi kafirci sun saba wa Allah sun ki bin gaskiya ya manzo Allah ka musu baka addu'a inda kai ne na kawai sai gaba da ya Allah ka tsine musu albarka sai Annabi bai haka ba sai ya canza addu'a zuwa abu mafi alkhairi yace Allahumma hadi dausan Allah ka shiryashe su Allah ka shiryashe su mu ko yanzu wasu magani suke asara ne wani ya shirya suna ganin kamar wani ba a bukatun sai ya shirya a ci uban shi kawai aka zaba wannan ba ta farki na addini shedan ne yake mana talbis yake rikita mana al'amarin mu ba yadda yake ba Allah ya kyauta annabi musa addu'a thumma qala yace irji ila qaumika fad'uhum ila allahi warfuq bihim ya ce ka koma zuwa ga mutanenka ka kiraye su zuwa ga Allah kuma ka bi su sannu-sannu kar ka bi su da bala'i da rashin tunani da rashin tausayi da makalmomi masu ɗaci annabi ya ce warfuk bihim ka ba a hankali ka samu su musulunta wato duk wata dabara da wani sassauci da za ka yi wanda bai saba wa shari'a ba ba wai ka saba wa shari'a don kana so ka sauka musu ba a ka bi su sannu sannu musulunci kana nuna musu shi kaɗan kaɗan kana musu da kyakkyawan hali da kyakkyawan su fahimci cewa alheri ka kawo musu ka kawo tallan wani abu ne da kake fata idan sun bi za ka ƙaru kamar yadda za su ƙaru li an yi hadi Allahu bika ra'an wahidan khairul laka min umrin ni'am ya fi maka alheri dan da a ce an baka dukiya mai yawa gara a ce mutum ɗaya ya shirya ta hannunka shiryan nan sawa'un daga kafirci zuwa musulunci ko ko a cikin gidan musulunci ya shirya zuwa ga tafarki mai kyau ta hanyarka ya gane addinin gaskiya ko da shi musulmi ko mun gane to kada dai annabi ne da kanshi yace warfuq bihim da karka zo kana wa'azi a ce ka bi a hankali ka ce kai baka bi a hankali karka ce haka duma ga annabi ya ce wani mai wa'azi ka bi su a hankali kuma waɗannan kafirai ne ma gabaki daya duk da yake akwai lokacin da mai wa'azi zai buƙaci zuwa ga kausa murya idan ya ga akwai buƙatar haka amma dai asali game da wa'azi shine bin mutane sannusun har su samu su fahimta su gane faraja'atu ilaihim yace sai na koma garinmu falam azal bi ardi dausin ad'uhum ila Allah ban gushe ba ina ta kira suna ta musulunta ina ta kira tun annabi na makka aikin da ya ci gaba da yake dan shi da tawazi a garin su saboda yana daga cikin alkhairin da zaka kai wa al'ummarka idan ka je wani gari ka ga wani alkhairi musamman na addini ka koya ka koma garin kar kuma bayan ka koya shikenan ka zama dan kama wuri zauna ka ki komawa Allah ya gafarta mala albani namu Allah ya mishi rahama shi yakan ce hatta karatun boko ka zo ABU ka yi digiri kuma sai ka ki komawa garin ka zo BUK ka yi digiri sai kai ka koma garin ku shi mala albani ce yana ganin wannan mutanen garin ku ba su ci amfanin ka ba domin su dan dan uwansu ya tafi BUK ya je yana medicine ko pharmacy ko engineering suna nan suna sa ran zai dawo ya musu wani abin alkhairi a can karkararsu ko a ƙauyensu ko a local government ɗinsu shi kenan sai su ji labarin daga nan kawai ka wuce uk ka wuce sao tome ka wuce kwatano ko kana lagos ko kana ko ka an ɗauke ka aiki a wani ngo ana ciyawo da kai gari gari su fa su sai dai kawai a dinga ganin sunan ƙauyensu a jikin sunanka iyakacin arzikinka da su kenan a ce wane wane gamawa wane wane ilela shi kenan iyakacin riba su kenan ba su sake cin riba ka ba mal albani shi a nazariyar shi ma wannan kanshi asara ne ga mutanenka ya kamata in kai samu alkhairi ne mutanenka su fara cin more alkhairin kaga duk sahabbai haka suke sai su koma garin su su ta wa'azi to ko musamman a ilimin addini saboda Allah ya faɗa karara falala na fara min kulli firqatin minhum qa'ifa li yatafaqahu fi ad-dini wa li yundiru qaumahum idha raja'u ilayhi a samu mutane daga kowace alƙarya ko kowane gari su je su koyi addini idan sun koma garin su ci gaba da yin wa'azi na fata mun gane wannan wallahu almusta'an to sai kuma ya ci gaba da wa'azi tun daga wancan lokaci yace har lokacin da thumma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khaybara sannan na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana khaybara to anan akwai wani kwan gaba kwan baya da ya faru a wajen naƙai domin yanzu ne muke fahimta da wannan shine tufailu ya riske annaba a khaybara ko to ba haka ya faru ba ya kamata ne fara cewa thumma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa nazaltu almadinata bi 70 aw 80 baitan min dausin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khaybara don madina suka zo sai aka ce musa ya annabi na khaybara waye sun taho suka riske shi a Khaibara ba sai da suka je Madina suka sauka aka ce yana Khaibara sannan suka sake fita suka tafi wurin shi ina fata mun gane abin da ya faru shine fara zuwa Madina suka tarar baya nan sannan suka fita da makaman su suka riske shi a Khaibara ba wai sun kamo hanyar Madina sai suka yada zango a Khaibara saboda Annabi na can ba wannan ya faru ne kawai saboda an gabatar da wata kalma da ya kamata ta zama a ƙarshe wallahu a'lam yace thumma lahikna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi khaybara kaga wannan ta fassara mana abu sannan sai muka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a khaybara yace daga nan fa ashama lana ma'al muslimina annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba mana wato ganima tare da sauran musulmai da sun zo an riga an gama haka idan sojoji suka riski asalin sojoji suka zo musu daga baya su ma suna cikin lissafin wanda za a baiwa ganima قال ابن إسحاق فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم wartaddatil arab yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauki rayuwarsa ya koma ga Allah sai larabawa musamman na karkara din nan sai suka yi tarda kharajat tufailu ma'al muslimina hatta farahu min min tulaiha sayyidina tufail Allah ya kara masa yadda ya fita a cikin rundunar musulmai waɗanda suka kai farmaki ga tulaihatal asadi ɗaya daga cikin kazzabuna dubga dubga makaryatan nan da suke da'awa annabta sun masara ma'al musulmina ilal yamama kuma da shi aka tafi yakin yamama zuwa ga wane kenan zuwa ga musailima wa ma'ahu ibnuhu amr ibn tufail ya tare da ɗansa shi ma wani jarumi da ake ce mishi amr ibn tufail ad-dausi fa qala li ashabi sai tufailu yace inni qad ra'aytu ru'ya fa'buruha li yace jiya nayi wani mafarki a cikin kuwa zai muna fassara ra'aitu anna ra'asi qad hulika farko dai yace naga an muna aski an muna tandal wa annahu qad kharaja min fami ta'ir kuma sai naga wani tsuntsu ya fito daga bakina wa anna imra'atan laqiyatni wata mata ta gamu da ni fa adkhalatni fi farjiha sai ta kama ni ta zira ni cikin al'aurata wa ra'aytu annabni yatlubuni talaban hafifa sai kuma naga dana yana ta nema na ba ji ba gani shi amru din kenan thumma ra'aytuhu hubisa anni sai kuma naga an tare shi an hana shi zuwa inda nake qalu sai suka ce khairan ra'aita sai suka ce ai wannan mafarkin da kai mafarki ne mai kyau qala sai ce amma wallahi inni qad awwaltuha yace ku tsaya ku ji ni ina da fassarar da ne mafarkin dama na tuntuba ne inji ko a cikin ku akwai wanda yake da fassara sai fassara yace am amma amma wallahi inni qad awwaltuha qalu wa ma awwaltaha suka ce aka fassara qala amma halqu ra'asi amma halqu ra'asi yace kaga tandal da aka muni fa wad'uhu to faduwa kan mutuwa ce don wannan kaga yana da alaka a karatun da muka taba yakan mafarki cewa mafarki na da alaka da al'ada saboda agun balarabe aski a aske mushi kai to wata bala'i wani faduwa ne a gut saboda ka zaka ji idan an zo za mutum hukunci kaman kaman yayi wani laifi ana so a mushi wani ta'aziri daga cikin ta'azirin za a iya cewa a mai aski kaga mu kuma al'adar mu ta bambanta da su taran mu aski ba ba wulakanci bane ba kaskanci bane su agunsa aski yana nuna risinawa ne kisa yake yin aski a aikin haji yana nuna an kama ka da karfi an maka to an wulakanta ka ne sauraka ta yi wani wanda ba balarabe ba in yi mafarkin ya yi aski ba dole fasar da zama irin wannan ko mun gani ba dole zama mutuwa gare shi ba da haka ka kwanta da hankalin ta yi ka kuma aikin haji za ka yi eh ya ce wa amma tsa'irun lazi kharaja min fami tsuntsun nan ko da ya fita daga bakina faruhi raina ne ya fita daga jikina wa ammal mar'atu allati adkhalatni fi farjiha wannan mata kuma da ta zira cikin al'aurata fal ardu ƙasa ce tuhfaru za a tona kabari fa ughayyaba fiha azira na a cikin kabarin a rufe ni wa amma talabu ibn iyaya wa habsuhu an dana da yake ta nema na da ƙarshe kasa riskara fa inni urahu sayajhadu li an yusibahu min ash-shahadati ma asabani ina ganin kokari ne zai tayi yana fata ya riski shahada yadda na riska kuma dai da fasara haka ya faru yace fa qutila tufailu shahidan bil yamama a wannan wuri aka kashe shi dan an kashe mutane da yawa a wajen wajruha ibnuhu amru jurhan shadidan amru dan tufail shi kuma aka masa rauni mai girma sun makutila amal yarmouk shahidan fi zamanin umara radiyallahu anhu sannan aka kashe shi a yarmouk a yakin yarmouk a zamanin sayyidina umar dan khattab shi ma yayi shahada wato yayi kokari shi ma har sai da ya riski shahada irin ta mahaifinsa zamu ji karin bayani akan wannan fasara insha Allah a cikin wannan gaba da malai yace fiqhu faslun fi fiqhi hadhihi alqissa wannan gaba tana magana akan wato fa'idojin da ke cikin wannan labari. Fiha daga ciki akwai anna adatal musulmi na kanat wusulal islami ƙabla da hulihim fi. Al'adan musulmai shi ne, idan mutum ya zo shiga musulunci kafin a ba shi kalma ake cewa ya je wanka, ba bayan an ba shi kalma ba. Waƙad saha amur Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bi, ya inganta manzala sallallahu Alaihi Wasallama yayi umarni da haka kamar da yake cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i daga Qais dan Asim da yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama uridu al-islam fa amarani an aktazila bima'in wa sidr nazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ne mazan shiga musulunci yace in yi wanka da ruwa da sidr wato wanka ne kenan na sabulu za a yi domin sidr din kamar matsayin sabulu ne magarya ko mun gane me me hikiman wannan yin wankan saboda wato dattin kazantar janaba da take jikin kafiri ta tsawon shekaru daka idan an samu wasu kafirai wanda sun saba wankan janaba saboda zama da musulmai ko suna da tsafta ba su da irin wannan datti na arna da suke da shi to ba dole bane mustahabi ko kuma babu laifi idan aka ga idan mai bada kalmar ya ga maslaha bari ya bara ba da kalmar shahada kafin ya yi wankan don ya gabatar da kalmar shahada wannan ma ba za a ce musuluncin bai yi ba ina fata mun gane yace wa sahul aqwali wujubuhu ala man ajnaba fi hali kufrihi wa man lam yujlib yace zance mafi inganci shine da wanda ya taba samun janaba a kafirci da wanda ma watakila bai taba yin jima'i ba a halin kafirci to wajibi ne wannan wanka na shiga musulunci wa fiha annahu la yanbaghi lil aqili an yuqallida an-nasa fil madhi wa dhamm ga wata fa'ida muhimmiya yace yana yana nuna cewa kai mutumin da kake da hankali kake da ma'auni na ilimi da tunani kar ka dinga biye wa mutane ka zama jani talau wajen yabo da suka da an ce wani mutumin kirki ne ka yadda ko an ce wani mutumin banza ne ka yadda haka je kana karasuwa wala siyama taqlida man yamdahu bi hawan wa yadhummu bi hawan musamman ka zama kana bin ra'ayin wanda in zai yi suka da sarrai yake in zai yi yabo ma da sarrai yake bai da adalci wato an samu mai adalci babu laifi dan kai taqlidinsa sa amma ba a samu ba to ka kiyayi wato bin mutane akan suka da yabo yace fa kam hala hada taqlidu bainal qulubi wa bainal huda so da dama wannan biyewa ra'ayin wasu wajen yabo ko suka yana sha makance zakatanmu daga shari'a walam yanju minhu illa man sabaqat lahum min husna babu wanda yake tsira sai wanda Allah ya riga ya nufin bashi aljanna kamar shi tufailu ba dan Allah ya yi nufin ya bashi aljanna ba da bai tsira ba tunda ya riga ya gamsu da maganar su akan cewa kada ya ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce mara kyau magana ce mai bata zumunci magana ce mai kashe aure yan yan yan yan har ya riga ya gamsu ya bi ra'ayinsu daga baya yau kanshi karatun ta natsu yace da hankalina da tunanina na iya waka na san zance mai kyau na san mummuna suraka kai kokari za ka yi hukunci ka dinga yi hukunci akan abin da ka sani ba akan abin da wani sani ba yanzu musamman a irin zamaninmu na siyasar sai ka ji mutum ya zo yana ta surutu yana yaban wani ɗan takara ko yana sukar shi da za ka ɗauke shi da simfil ƙa'ida ta shaida wane e wannan mutumin da kake yabo ka taɓa ganin shi wala bai taɓa ganin shi kun taɓa hulɗa da shi bai taɓa hulɗa da shi ba ko a waya kun taɓa magana ba ku taɓa yi ba bashi ya taɓa haɗa ku ba ku taɓa haɗa ku ba kai hatta ma masallaci da sayyidina Umar yace shi ba zai karbi ma dan masallaci hada ku ba kai ba kamata ba sallah masallaci dai da shi baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba baka taba bashi bashi ko ya baka ba ba makwabcin ku bane wataƙila ma baka taba kwana gari daya ba amma zaka dinga cewa ai yayi kaza ai bai yi kaza ba ai iri kaza ne ai ba iri kaza bane baka ma tsoratarwa kanka irin zulubin da kake dauka kanka mutumin da baka sani ba haka ba da shaida a kansa kuma har ka ce mutane su lamunce maka wannan shaidar su bi ka. sai daga baya bara cewa wallahi ba mu san haka yake ba dama kun gina magana ku ne akan jahilci waye ce dole sai ka bada shaida akan abin da baka sani ba haka yanzu kamar yadda na shafare Allah ya gafarta wa malamin mu Malam Albani Zaria mutane da dama sun mai hukunci na zalunci irin wannan ba su san shi ba ba su taba ganin shi ba kawai sun ji labarin labarin labarin labari wasu a akhbar nazila ai an ce an ce ya ce an ce kaza daga wani gari can a nesa zaka suke mai hukunci ba sai daga baya su ce ai wallahi ba mu san haka yake to to to har yanzu kuma zaka lura da dama haka muke wa malamai hukunci ka ji labarin wani malami a Maiduguri ko a Sokoto ko a Ikara ko a Lagos ko a Mina ko a Jos ko a ina ne baka taba gamuwa da shi ba bai taba gamuwa da kai an nuna wani kilbi nashi kawai na minti uku da wannan zaka mai hukunci ai mutum banza ne ko mutumin kirki ne ai yana da ilimi ko bai da shi ko kuma ka ji labarin wasu magauta abokan hamayyarsa sun faɗi magana a kansa ko sun masa radi da wannan zaka yi hukunci duk wannan zalunci ne a cikin hukunce hukunce jama'a ya kamata mu daina su ba daidai bane in baka san mutum sani na gaskiya ba ba dole sai ka yi magana akan shi ina fata muna gane wannan to ita ce wannan kaida yake ba mu cewa mai hankali baya biye wa mutane akan yabo da suka so da dama irin wannan biye wa ra'ayin wasu akan yabo da suka yana sha makance ka daga ganin gaskiya wani kuma bayan ka daga kai hukuncin sai ka zo ga gaskiyar kuma sai ka ji nauyi shedan ya hana ka karan kwafa karsuna a gaban gaskiya ba kowa ne yake da suna a gaban gaskiya bayan ya riga ya saba mata ba kowa bane sai wanda Allah ya mishi gabdakatar saboda ka mu kiyaye wannan jama'a ومنها أن المدد إذا لهك بالجيش yace har ila yau daga cikin fikihun da ke wannan gaba shi su ƙari madad shine reinforcement wato rundunar ka tafi yaƙi sai a tura mata ƙarin sojoji ƙarin runduna idan suka riski waɗannan sojojin ƙablan ƙiba'il harbi kafin a ƙarasa yaƙin ashama lahum to su ma za a ba su watan rabansu na kasan abin nan ganima wa min hawqu karamatil awliya wannan kissa tana tabbatar mana da karamar waliyai shine Allah madaukin sarki ya ga dama ya bayyana wani abu wanda yake khariqul lil ada wanda ya saba wa abin da aka saba gani a jikin ko hannun ko a bakin wani mutumin kirki cikin mutanen kirki wannan shi ake cewa karamatul auliya ta bayyana a gun sahabbai da dama ta bayyana a gun tabi'ai ta bayyana a gun wasu malamai waɗanda ba sahabbai ba tabi'ai ba da wasu mutanen kirki ina maka samu wannan shine inda aka ce din nan a goshin shi ya haske daga bayan roki Allah Allah ya mai da hasken jikin bulalarsa kuma daman addu'a ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a Allah ya bashi wani haske, to shi ne sai Allah ya bashi wannan karama, wa annaha inna ma ta kunu lihajatin fiddini, kuma daga cikin alamar karama shi ne ya zama abin an yi amfani da shi don taimakon addini. Allah ya baka wata baiwa sai ya zama kana sarrafa da ta hanyar alkhairi to shi ne karama. Amma don kana da wata baiwa ko wani abu da ya saba wa al'ada amma zalunci kake da shi ko cuta ko mugunta wanda bai zama karama ba ya zama ihana Allah ya wulakanta ka ne Allah yana maka istidraji malam ya ci gaba da cewa yace auli manfa'atin lil muslim islam wal muslimina ko dan amfanar da musulunci da musulmai fa hadhihi al ahwalur rahmaniyya wannan shine halin rahama sababuha mutaba'atur rasuli abinda ke sa ka samu haka in ka bi manzo wa natijatuha izharul haqqi kuma sakamakon da zaka amfani da shi shine ka nuna gaskiya ka bi gaskiya kai mata aiki kai mata hidima wa kasrul batili a warga zakariya wal ahwalu shaytaniya didduha sababan wa natijatan shi kuma irin na shedan shi kuma akasin haka ne wato ba dan bin manzon Allah ake samu ba sannan kuma ba a aiki da shi dan taimako addini zaka zamu mace mai karama ta waliyai mai ihana ta waliyan shedan kaga wanda yake mutumin kirki ne Allah ya bashi wata baiwa ko wani abu da ya saba al'ada kuma yana aikin alkhairi shi to wannan karama kenan wani kuma wanda yake mutum banza ko matsafi ko mugunci ko mushriki ko wani batacce ko dan bid'a yana da wata baiwa wanda take ta saba al'ada sannan kuma yana amfani da ta ne ya cutar da al'umma ko addini ko mutane to wannan ihana ce ba ba ba, ba alkhairi bane ومنها التأني والصبر في الدعوة إلى الله yace kuma har ila yau daga cikin abin da zamu cira a wannan gaba akwai at-ta'anni bi sannu sannu was-sabru da yin hakuri fi da'awati ila Allah wajen kira zuwa ga Allah wajibi ne mai mai da'awa ya bi mutane a hankali a hankali har su fahimta wajibi ne mai da'awa ya hakuri da cutar wadda mutane za su yi masa za su cutar da shi za su yi masa ƙarya da ƙage da ƙazafi kamar da suka yi wa annabawa da sahabbai da waliyai da sauran malaman musulunci to kai ma inda da'awa kake za a yi maka wannan inda kira su zuwa ga gaskiya kake za a yi maka to sai ka yi haƙuri kar ka mayan musu da wauta da irin tasu wauta wa an la yaj'al bil uqubati wad du'a'i al an yu'ajjila bil uqubati wad du'a'i al usati kada kuma ya dinga gaggawa wajen mummuna addu'a da addu'a Allah ya gaggauta azaba ga masu saban Allah da waɗanda yake kira kada zaran wani ya samu kace Allah ubangiji ka dammare shi Allah kai mishi kaza a'a Allah ya shirye shi ya kamata ka fara cewa shine matakin farko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa kowane annabi yana da addu'a mustajaba yana da wata addu'a kwaya ɗaya da Allah ya mishi alƙawarin za a amsa mishi sai ya ce amma ni ba zan yi irin addu'ar da Nuhu ya yi ma al'ummarsa da ya ce rabbi la tazar على الأرض الكافرين لا تزال على الأرض الكافرين ديارا قال اللهم لا تزال ربي لا تزال على الأرض من الكافرين ديارا من الكافرين ديارا إنك إن تدهم يدل عبادك ولا يدل فاجرا كفارا أهلك الدقوة نبي تشيني بذن يولم أكذي كسر طائفة من جاء بايا سكي ومن ذالة سيسلم رشن كيركي رشن أزكي رشن درجة aka turo mala'ika cewa in ka bada izini a halakar da su gaba da yace ni ba zan yi wannan addu'a ba a dai bar su in ba su yi bayan su zasu in ba su yi ba jikokin su zasu annabi yace na taskace addu'a ta ranar alkiyama ita zan nema ma al'umma ta ceto da ita wannan shine asalin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a alkhairi sai in wuri ya kure sai mutum ya zama an cire rai daga imani ko gyaruwarsa kuma yana neman ya zama matsala ga al'umma to babu laifi a lokacin ayi addu'a ce Allah ubangiji ya magane shi aba Allah zai cewa ya Allah wane in ka gaba zai in ka sani a cikin ilimin ka ba mai shirya bane Allah kai mana maganin sa al-Imam Ahmad ibn Hanbal lokacin da aka kama shi a karan farko aka cutar da shi din nan an ta roƙon shi cewa yayi baka addu'a domin mujabud da'awa ne cewa Allah gaba ta malam me zai hana kai addu'a kawai Allah ya darka ke maka su yace sai lokacin da shi ma'amun din ya fusata yace a dauko Ahmad dan Hanbali shi da Muhammad ibn Nuh a daure su kaman mangalar jaki wannan nan gefen wannan nan gefen a kawo mai su daga bagadaza zuwa tarasus ya rantse da Allah ya ce suna isowa zai kashe su in dai ba su ce alkur'anu makhluk ba Ahmad dan Hanbali sai da suka kai zango na ƙarshe inda za su kwana a wajen garin wanda idan gari ya waye da sun tashi ba za su tsaya ba sai a inda halifan nan yake to anan ne fa kawai ya addu'a ya ce ya Allah kar ka gama fuskata da ma'amun abin da ya ce kenan da ya ce Allah ka kashe shi Allah ka tsine mai Allah ka ci mutunce shi Allah ka wargaza mulke shi duk bai wannan adda ba kawai ce yayi Allahumma la tujmi baini wa baina wa baina ma'amun Allah kar ka gama fuskata da kashi gari bai waye ba suka ji ana sanarwa cewa ma'amun ya rasu Allah ya amsa wannan addu'a ta madan hanbali to da kaga shi yanzu bai addu'ar da nufin wato Allah ya raga-raga da wancan ɗin ko mun gane jama'a wannan abubuwan da haka suke a ka'ida amma suna mana wahalar fahimta a wannan zaman saboda wato muna bin yarima mu shakida saboda kowa kawai abin da ya ga ana yayi shi yake ba ma lissafawa mu duba a ilmance a tarihance yaya ainihin wato abin yake to idan aka yace dai to ana buƙatar ka bi a hankali wajen kira kar kai gaggawan baka addu'a kar kai gaggawa baka addu'a ga masaban Allah wa amma tabiruhu khalqa ra'asi khalqi ra'asihi bi wadai fassara wanda yace mafarkin da yayi na kanshi ya cire a afwan ya aske kanshi yace ka faduwa kan ne fa hadha li anna halqar ra'asi wad'u sha'rihi ala al-ard saboda yi gashi yi kai aski yana nufin zubar da gashin a ƙasa wa huwa la yadullu bi mujarradihi ala wadi ras yace amma fa mujarradin yin aski baya nuna mutuwa kawai ba kullum bane mafarkin aski da zubewar gashi ke nuna mutuwa ba kullum bane bainahu dalun ala khalasin min hammin yana iya nuna cewa zaka kubuta ne daga wani damuwa kana cikin wata damuwa to zaka kubuta zai iya zama bishara daga kubuta aw maradin ko zaka kubuta daga wata cuta aw shiddatin liman yuliqu bihi zalika dan yuliqu bihi zalika ko kuma wani tsanani ne zaka zaka rabu da shi ga wanda ya cancanci haka wato zaka shiga cikin wani tsanani ko zaka rabu da wani bala'i ko zaka rabu da wata damuwa to amma kowa sai an duba yanayin shi shi zai sa fassara wannan wa ala faqadin wa nakad faqadin wa nakadin ko kuma za ka shiga cikin talauci da wahala wa zawali riyasatin ko wanda yake shugaba in yi mafarkin gashin shi ya zube to kamar mulkin shi ne zai kwaci wa jahil ko daraja shi za ta kwaci liman la yaliqu bihi zalika ga wanda ya samu daraja ko daukar da bai cancanta ba walakin fi manami tufaili qara'inu shi at-tufail a cikin mafarkinsa akwai wasu alamu iqtadat annahu wad'u ra'si mutum na cewa mutuwa ne minha annahu kana fil jihad saboda yana gabda wajen da ake mutuwa shine a bakin daga ne wa muqatalatul aduwi shaukati wal ba'si yana fada da wasu abokan gaba wanda suke da ƙarfi suke da tsanani wanda ba abokan gaba ne da ake wasa da su wa minha daga cikin fiqhun wannan gaba annahu dakhala fi batnil mar'ati allati ra'aha yaga ya shige cikin cikin matan da matar da ya gani wahiyal ardu allati hiya bi manzilati ummi ita ce kasa wanda kasa ita ce uwan mutum war'a annahu qad dakhala fil mudhi alladhi kharaja minhu kuma sai yaga ya shige ta inda ake haifan mutum wa hadha huwa i'adatuhu ilal ard wannan shine kamar da Allah yake faɗa cewa zai komar da mutane zuwa ga ƙasa kamar da Allah ya faɗa cikin suratul baha kama qala ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halicce ku kuma cikin ta zamu maida ku kuma daga gare ta zamu tashe ku ranar alkiyama fa awwalal mar'ata bil ardi ya fassara wannan mata da ƙasa irkilahuma mahallul wat'i saboda da mace da ƙasa duk wurin takawa ne mace ana taka ta ta hanyar jima'i ita kuma ƙasa ana taka ta ta hanyar tafiya a kanta wa awwala dukulahu fi farjiha bi audihi ilaiha ya fassara kuma shigansa cikin al'aurarta da cewa ya koma cikin ƙasan ne kama khuliqa minha kamar yadda aka hadace shi daga ƙasa wa awwala ta'ira alladhi kharaja min fihi bi ruhihi tsuntsun da ya fita daga bakin shi kuma ya fassara shi da cewa ransa ne fa inna haka ta'iril mahbusi fil badin domin shi rai kaman tsuntsu ne da aka taskace shi aka mai keji a cikin jiki fa idza kharajat minhu kanat ka ta'ir allazi faraka habsahu idan rai ya fita daga jikin jiki sai da zama kamar tsuntsu wanda ya gudu daga inda aka daure shi a keji fa zahaba haythu sha'a ya ta yawo iya sararsa wali hadha akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ne annabi ya labari cewa anna nasmatal mu'mini ta'irun ya'laqu fi shadaril janna yace shi ran mu'mini wato wani tsuntsu ne wanda yake yake yawo yana fiffirwa akan bishiyoyin aljanna eh wannan Ahmad ya fitar Ahmad ya fitar da shi da da Imam Ahmad da da Nasa'i da Imam Malik a cikin wadda duka suka rawaito shi wato yana yawo yana ci yana sha kamar tsuntsu a cikin aljanna وهذا هو الطائر الذي رؤيا داخلا في قبر ابن عباس لما دفن وسمع قارئ يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية أكو تكسا مي بان شعوة أرويتو تشيوا ابن عباس لوكتين da ya rasu a garin Taifa Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa da aka zo ana cikin jana'izarsa an tona kabari an saka shi sai wani tsuntsu kawai ya tawo kawai sai ya shiga cikin kabarin aka yi aka yi da shi ya fita yake dole da shi aka mai da ƙasa ya shige cikin likafanin cikin kabarin aka mai da ƙasa aka rufe wannan kisa ce sahihiya mashhuriya malamai da yawa sun ruwaito ta daga cikin nan iya tunawa akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin sa Fadailus Sahaba sannan sai kuma At-Tabarani a cikin Al-Mu'jamul Kabir da Al-Hasan ibn Arafa a cikin Juz'u hadithi al-Hasan ibn Arafa wanda ta hanyarsa shi kuma ibn Abi Hatim ya rubuto a cikin tafsirinsa baya ga su akwai al-Ajuri a cikin littafin nan mashhuri na ash-Shari'a da kuma Khatib al-Baghdadi a littafai guda biyu a cikin Tarikhul Kabir da kuma cikin littafin shi na Bayanul Wahab da kuma baya ga wannan akwai Ibn al-Asir a cikin al-Istiab bi ma'rifatul ashab haka na al-Imam al-Hakim ma ya ruwaito a cikin musaddarar ɗinsa haka babban malami al'imamu al-zahabi a cikin siru a alamin nubala kai wurare da dama dai wurare da dama sun wuce littafi ashirin da baka iya faɗa kisa ce mashahuriya game da tarihin ibn abbas to sai aka fassara cewa wannan tsuntsun ran shi ne ran shi ne wanda ya tafi wato yake tafiya aljanna din to shi wannan ran yana son mutumin da aka hada su bai so ya rabu da shi shine sai ya dawo kuma sai aka ji wani alaramma da ba a gan shi ba ta ko'ina mala'ika ne aljani ne waye aka jira ta karanta faɗin Allah ya ayyatu hannafsul mutuma'inna ya ke wannan rai da ke cikin natsuwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardajjiya kuma a bar yarjewa a wurinsu Allah ka sa mu dace Allah ya ƙara ibnu Abbas ɗaukaka da daraja da shi da mahaifinsa wa ala hasabi بياد هذا الطائر وسواده وحسنه وقبه تكون الروح to idan mutum ya farki misali ya ga tsuntsu ya fita daga bakin sa in ya ga tsuntsun fari ko mai kyau alama cewa ruhin shi fari ne mai kyau in ya ganshi baki ko mummuna alama ce akan cewa ruhin shi baki ne ko mummuna ne wato da gurgurdan hasken sa da kyan halittar sa gurgurdan nagarta da kyan ranka gurgudan muninsa da munin halittarsa gurgudan munin aikinka da munin ranka Allah ka tsare mu wali hadha kanat arwahu ali fir'auna fi suwati tuyurin sudin taridun nara bukratan wa ashiyatan dan haka rayukan al'ummar fir'auna da aka halakar da su din nan da Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya to ai Allah yana nuna musu wato rayukansu suna zuwa su ne suke zuwa su ɗauko duwatsun wuta safiya da maraice suna zuwa suna wurga masu cikin kaburbura kuma su ma suka kasance baƙaƙe ne tsuntsayen baƙaƙe marasa kyan fasali wanda suke zuwa safiya da yammaci Allah ka tsare wa awwala talaba ibnihi lahu bi ijtihadihi kuma ɗansa da yake ta neman sa yace wannan kokari ne da shi dan yake yi shi amru dan tufail kenan fi an yalhaqa bihi fi shahada wato zai ci gaba da kwazo yana so sai ya riski mahaifin nashi shi ma ya samu shahada wa habsuhu anhu huwa muddata hayati tsare shi da aka yi shine ragowar rayuwar da ya rage madam baina waqa'atil yamama wal yarmuk daga yakin yamama da aka yi a shekara ta 11 bayan hijira zuwa yakin yarmuk wanda aka yi shi a shekara ta ainihin 16 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam yace Allah shine mafi sanin daidai jama'a kun ji wannan takaitaccen kissa ta wafdu najran afwan ta wafdu dausin da kuma musamman shi at-tufail ibn amr da ɗansa wato amr ibn at-tufail ibn amr ad-dausi waɗanda gwarazan sojoji ne cikin musulmai kuma shahidai cikin sabai Allah ya ƙara musu yadda da kuma wannan fa'ida da ya ba mu musamman game da abin da ya shafi wasu mas'aloli suke da alaka da fasar mafarki kamar yadda na ambata a wani darasi a baya in Allah ya raya mu kuma ya ba mu dama mun kai gabar akwai inda Ibn Qayyim zai tattauna mana musamman akan fasar mafarki dama malami ne kwararre shi kanshi akan fasar mafarki zaka ga yake yake dan dajiya akan mas'alar saboda har ka sace ya kware akan ta yana da ilimi akan ta lokaci yayi go Na'am. Ba ai gaba ce sabuwa ina ganin bari mu hakura haka. Saboda za mu goma tashi ne akan faslun fi qudumi wafdi Najran alayhi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله